وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha ɗaya ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a kalandar miladiya kuma ashirin da shida ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken a duniya zillun za'il duniya inuwa ce mai gushewa kenan duniya ba wata ababa ce ba ce wata irin rayuwa kamar ta ne tsallaka titi kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara ta kuma ya suranta mana ita cikin hadisi Abdullah dan Umar wallafar Sheikh Abdul Malik ibn Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Qasim wanda yake shahara da Abdul Malik Al-Qasim aka yi shahara shine mai littafin wannan kuma shi ne darasinmu na tara a jeren darussan littafin sannan za mu tashi a shafi na goma sha shida daidai gabar maganar da ya kawo mana ta bajimin malami muhammadu ibn abi imran an ga wurin ko to mana yake cewa qala muhammadu ibn abi imran babban malami muhammad dan abi imran ya ce shi ya haka yi ko shi ya ruwaito wannan magana an ji shi yana faɗi saboda muhimmancin magana ya ruwaito ta ko ya same ta daga wani malami mu'asiri shi mana wanda suka rayu a lokaci guda ban tazara haika da suwarsu ma shekara ɗaya ne da shi wanda ya ruwaito shi wanda ya kawo mana ya tuwo mana maganar shi bajinin malami Muhammad ibn Abi Imran ya rasu hijira da shekara 237 237 shi kuma wanda aka ji maganar da wajen shi kamar daga wajen shi kamar da yake cewa sami'tu Hatiman al-Asam na ji babban malami Hatim al-Asam yana cewa na ji shi shi kuma Hatimul Asam ɗaya ne daga cikin bajiman malamai da suka rasu hijira na da shekara ɗari biyu da talatin da shida kenan baya da so shi da shekara ɗaya sai shi ibnu imran ibnu abi imran shi kuma Allah ya mashi rasuwa su duka Allah ya masu rahama to shi hatimul asam wanda suka san shi mutum ne da yake da da da azinna da zuhudu da taka tsantsan da maganganu na hikima da basira da maganganu na tsoron mutum ya san inda yake ya shahara kwarai-kwarai da haka har ma ana mace lakabi da lukumanu hadihil umma lukumanu hadihil umma kamar yadda alimamu zahabi da ya zo tarihi a cikin sirwa alamin nubala bayan ya koro irin dambobin yabo dambobin girma yace kuma ana kiran shi da lukuma nuhadi al'umma abin da ke nufi mai hikima ne a wannan al'umma kwarai da gaske yana da maganganu ne hikima masu tarin yawa to san gaske to daga ciki ne gashi maganar da yake faɗi hatimul asam yace wasa ala urajul wani mutum ya zo ya tambaye shi yace a kara makalla yadda na ga rayuwarka da na ga irin tawakkalinka da miƙa al'amuranka ga Allah da aka ramakalla ina so ka bani sirrin menene sirrin ne shine sai ya ce mashi mai tambayar kenan alama ba ne ta amurka haza fi tawakkul ala Allah dan Allah akan me ka gina al'amarin nan naka a babin tawakkali ga Allah saboda hatimul asam ne nakan ce tun yadda zaka mashi sata ka zauna ka zage shi ka sa makami ka taba jinin shi ya ce ba zai kiyayya da kai kai karamin alhaki ne aka ce me yasa ce babban alhaki ke da ya ce ya ce ya ce ya ce samun ka ba shi haushi to yana da wahala amma fa ba sa shiri da shaida kana sanyo takalmi shaidan kuma za ku bata to yana da maganganu na hikima masu haka yanzu ga ababin tawakkali ga wata fa'ida da ya bamu mai tambaya ta kar makalla akan me ka gina al'amarin tawakkalin nan dogaran ka ga Allah nan akan me ka gina wannan al'amari abin naka da ban sha'awa shine kala sai akar makallahum yace shi ya hatimul asam yace ala khisalin arba'in na gina wannan al'amarin nawa na tawakkali ne akan al'amura guda uku wala mu duka za mu iya wayannan abubuwa to amma matsalar yadda shaidan ya rena mu shi ne rena ta haka ba wannan dai shaidan din namun nan dai shine na shi ko na wannan lokacin dai shine na zamani amma mu kaga kamar ya rena mu kenan sai ya ce na gina tawakkali na ga Allah zaka ga bana kyarma bana wane ne akan al'amura guda uku abu na farko alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fa tuma annat bihi nafsi na riga na sakankance kuma na sani anna rizqi arziki na la ya'kuluhu ghairi wani na ba zai taba cin shi ba wannan ka'idar ita ce muke rayuwa a kai kaga rabon kwaɗin nan baya hawa sama wato wani tauhidi ne na kakanni kuma ko ni da kai yanzu kowannen mu na da ɗaruruwan misalai sai dai mu iya da su zama misalin za ka ga rabon fatan nan haka take wasu su kwana a wuri kana zuwa wuri a baka kuma ana baka a ce ya tsare kowa ya taɓa haɗuwa da ire-iren waɗannan nasarorin da da fa'idan kyauta na annabi Sulaiman yana zaune sai ga wani abu ban mamaki sai ya tambayi Allah akwai wani tsuntsu daga wata nahiya ya wo guzirin wani abinci kamar ka ce wata ‘yar fara haka mai maiko sai ce wannan farar tsaraba ce zuwa ga ‘ya'yan shi kawai ya kamo hanya daga ƙasa zuwa ƙasa ko tsuntsaye masu gudu ya zo sai cin gabar wani teku kenan sai ga sai abin ya kuce yana wo ƙasa yana wo ƙasa yana zuwa daidai ruwan sai dai wani kwado shi kuma ya leko da kai sai ya buɗe bai sai abin ya fada fadan kawai ya haɗiye ya sha ruwa ya kasa sai na musulmi abin da ya kwashi mamaki sai ya tambayi Allah sai Allah ya wannan al'amari ya kware ce to kaga wannan tsuntsun daga wata nahiya yake ya ɗauko wannan abincin zai kai wa 'ya'yan shi a wata nahiya wannan fadan da ka gani kuma tun da na halicce shi bai taɓa zuwa saman ruwa ba tun da yake rayuwa yana ƙasa amma kawai yau ne ne mai ilhamar akwai goma kuma yana kullowa ya buɗe baki ya faɗa kuma ya koma abin da ya kawo shi saman duniya ta iya ce abin da ya kawo shi duniya kenan shi ma dai daga duniya nake amma ta daban to haka ya ce ni na san abin da Allah ya tsago arziki na ne wallahi ba wanda ya isa ya ci shi kuma yanzu kalla duka rayuwar mu haka take kana sa dabara tana baka da dabararka kana sa dabara yanzu suwa ake kama fadanci a manoma masu lakas ko sadda kowa ke dasawa waye tsammanin da ya tsada kawai kai yana dasawa ne saboda dai an saba in ba a siya ba dai a usual in ji bature ai wa makota magana to inda za a ci lakas in an zagaya a ɗiba ko wani ma ka je na ka faɗa ya ce ai ba lakas ɗin ba ne kullum ka ɗibo na hamsin kulin ɗari biyar ya kasa isa? In yana a haka take tsarwa, amma ka duba yadda suka yi da suka yi a kaga harka sun zama alhazawa in sun ga dama sai masa fadin shi ba su lakabin lambar yabo. Da haka Allah yake tsara al'amari rabanka arzikinka ba yadda za a yi wani ya ci. Sai dai shi ba haushe ko mu hausawa muna da wata fassara Wanda muke wa arziki wanda ba haka ba na taba ganin wani littafi sunan littafin arzik dan karami ne haka bai littafi saba'in ba wani malami musamman ya rubuta sunan shi arzik ya tattauna sosai akan hakikanin arziki kuma mu hausa da kace arziki kuɗi muke fara kawowa su kuma kuɗi a tebur ɗin arziki kusan na goma suka fi kaga lafiya ta ci in ka ɗauki gangar jikinka ɓangarori da yawa na gangar jikinka kuɗi sun fi sai yanzu ba na jin za ka sai da idanuwanka da kuɗi ko ka sai da kanka kuma yanzu za ka sayar wani zai saya za ta ce wani kana son kuɗi ko wallahi yana son kuɗi za a sai kanka yi maki kuɗin da kake so amma fa kana ana gama ciniki za a yanke ka ga abin ka cigaba da gungurawa to ka ga lafiya kuɗi walwala kuɗi a ta fi kuɗi lafiya ta fi kuɗi uwa ku ba musulunci musulunci to haka za ka yi to sannan sai ka zo kan kuɗi kuɗi su ma arziki ne ‘ya'ya ma arziki ne a ce yau ga iyayenka musulmi mutanen kirki ba ƙaramin arziki ba ne iyayen wani na gidan giya akwai su a faɗin wani kuma ba iyayen ƙarƙashin gada aka yake shi ka rika samun salloli a jami'i ba ƙaramin arziki ba ne kana da sana'a wadda ta nan wurin Allah kaɗai ya san arzikin da yake koro maka ‘yar ƙaramar sana'a su kayi abubuwa da yawa arziki na da fagage da yawa ya ce to na riga na sani arziki na ba wani mutum da zai ci shi sanin haka da na yi faɗin ma'annat bihi nafsi sai hankali na ya kwanta da haka ba na sharma ba na rilibi komai na ga Allah nake dogara ai ana raba abu a can sai dogara ga Allah sai in tafi in har rabo na ne sai an ba in har ba rabo na bane ba za a bani ba kuma a komi wannan abin yana faruwa a komi yana faruwa yanzu fa in Allah ya kaddaro maka wani arziki sai ya sa wani ya kuskure kuma an shayi ya kuskure garin gaggawar ya tura wasu kudade masu nauyi miliyan goma a miliyan ɗari ya tura ma wani talaka ana tura mai shi ya ga kuɗi iya ma kasa gane lambobin sai da ya ba yan boko ina ga ziran sun yawa ne ba ero ba ne ba wani ero talaka lissafi ne ya hau can sai aka kira shi ce da Allah mun yi kuskure ya ce lallai mun yi kuskure na ga kuɗi ba na ba ne to ku turo a kan ɗinku a samu aka ce to ka riƙe miliyan goma ya mayar masa da da ta sai kuskure aka yi ta buɗe ma wani kofa ko Allah ya kashe wani kawai don ka samu wani maye ya tara wata fana da wasu kaya ku da ke ciki ya hana ku shiri Allah ya ɗauke shi kawai sai wani mai kayan ya sai ya sai shago sai a zuba wasu kayan sai kuma ciniki ya dawo kanka shi ma da yan gora kai mata amal ta haka arzikin mu yana nan a wurin Allah yasa an ka shafa ka ji ba ka da kokobo kar ka ji tsoron cewa wai gobe da safe ba abin da za ka ci abu ɗaya zai hana gobe da safe ka tashi ba ka dadi shine in kwanan ka sun kare amma in dai akwai sunanka a kundin rayayyun gobe da safe sai ya baka abinci illa iyaka za ka iya renawa zai iya hana ka kudin dankalin bature wannan Allah ya ga damar yi haka ya hana ka kudin kwai da za a soya ya hana ka kudin man gyada amma ya hore maka kudin dankalin hausa ke ka ga shi katon buhu ma dan sauki yake yi ya gida ni ba na cin dankali a to wannan kaga Allah ya fita kuma wani hannu ala zalika min ash-shahidina ya baka duk abin da zai baka amma ka rena suke kai baka cin dankalin Hausa to mu Allah ya bamu shi ma abinci ne to arzikinka in dai zaka kai gobe ya aje maka Hatimul Asam ya faɗa abu daya gashi nan kamar akwai kuskure ko muka duba bugun zamu ga ya sake maimaitawa sai yayi wani irin yanayin abin nan yace wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fatma annati nafsi ba ba ba ba shi bane kuskure ne ya yi maimayin wancan ya sai kamar wancan ya maimaita ka mai kama amma dai ba shi ba ne. Na biyu shi ne wa alimtu na kuma sani na kuma sani anna amali la ya amaluhu gairi aiki na wani ba zai yi man ba fa ana mashgulun bihi sai na shagaltu da shi kuskuren da muke yi kenan wanda ka ce kana jiran wane ne ya zo ku yi kaza a in aikin ba zai yiwu ba sai da shi sai ka jira shi amma in dai aiki naka ne sai ka yi iya naka kafan shaura kar ka jira wani ya zo ya yi maka ya ce wa alimtu abu na uku na riga na san annal mauta ya atini baghtatan mutuwa za ta zo mani kwatsam dan haka fa ana ubadiru to sai ina rige rigen aikin alkhairi da na ga aikin alkhairi ba na jinkirtawa ba na jinkirtawa to akwai wata gudunmuwa da zan bayar amma Allah ya kai mu rana ya ce ana jin maka tsoron wannan kuɗin su zama na da kafa ne fa ko ni zai iya faruwa bayar kawai yanzu wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat lati ku rika rike rike zuwa ga ayyukan alkhairi to fa ubadiru ubadiru sai kaga ina gaggawar yin aikin alkhairi almubadara shine almusabaqatu wal musara'atu da itinamil awqati bil a'mali salihah rige rige da gaggawa wannan kalmar ta mubadara akwai ma'anar da muke amfani da za ga a turance ita ake ce mata initiative za ta yayi initiative din wani abu ka samar da wani abu da kake kila kira mutane don a haɗu a yi ba na ce wannan abin mubadara madadin ka jira wani ya samar kai a kira ka a ka taimaka sai kai ka samar sai a gaido sai a yi ya ce na riga na san mutuwa kwatsam za ta zo mani za ta zo maka ko ina ne ko kana tsaye ko a zaune kwatsam za ta zo mutum ya ce sai ina rike rike da ita da na ga aikin alkhairi sai yi da na ga aikin alkhairi sai yi aikin sako kullum ina kiyayewa dan za ta zo mani kwatsam ne abu na hudu hatimul hasan yake cewa wa alimtu anni la aqdu min ainillah na riga na san ba zan taba tsiraituwa ba daga ganin Allah na ji na yarda na kudirce na yi imani ko da yaushe Allah na kallo na ina kan idan shi aitu kuntu duk inda nake da haka fa ana mustahyin minhu da haka sai ina jin kunyar Allah ina jin kunya ya ganna a wurin da ya ce kada in je ina jin kunya ya ƙi gani na a wurin da ya umarce ni in je to sai yana shiga ta yin yi na ina kiyayewa ina yin da abubuwan da suka kamata to wannan magana haka ya kawo ta kuma magana ce ta ilimi magana ce ta gyaran hali da gyaran zuciya ga wasu baituka nan wasu wayan malamai suna jingina wayannan baitukan ga mawaki mutanabbi mutanabbi wanda ya rayu kusa karni na biyar wani mutum ne da Allah ya yi mai baiwar waka ma to sai dai ya rayu kafe bayan cewar asaba a asrul ihtijaj kamar da suke cewa wasu kuma suna cewa wayannan baitukan ba na ba mutanabbi Yesu ba as-sa'adi Yesu kuma an same su ne a cikin wani littafin shi mai labaruruka da darussa na rayuwa da ke sunan allafa'ibu wa zara'id wacce ne aka ga wa'annan baituka yake cewa za'amal ladina tasharrafu wa tagarrabu anna al-ghariba wa in a'azza dhalil fa ajabtuhum inna al-ghariba idza taqa idza taqalla bihi ar-rukkab yace za'amal ladina tasharrafu wa tagarrabu waɗanda suka kai suka komo su ne tasharrafu wa tagarrafu waɗanda suka yi tafiye-tafiye waɗanda suka yi faɗi tashi da kaiwa da komowa a sasannin duniya sun yi zaton cewa anna la gariba wai baƙo wa in a azza duk yadda yake da daraja a garinsu zalilu wai kaskantacce ne a wani gari da haka wasu mutane suka faɗa wai duk darajarka a wani a garin in ka je bakunta wani gari sunan ka kaskantacce ya ce to na riga na yi nazari na fahimci wannan maganar kuskure ne ba haka ba me yake nufi mu duka baki ne a duniya to yanzu ke nan duk kaskantacce ne duk kaskancin duniya ce ba haka ba ne ai duniyar kaskantacciya ce kamar yadda na rikita a duniya mal'unun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala أو عالما أو متعلما وإلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما وشي سيكي تفا أجبتهم سينا باك أمسانتي إن الغريبة شي فباكو إذا اتقى إن يكياي in yayi taka tsantsan wannan a maganar bako na rayuwar duniya kenan amma bako a matsayin mu mutane da ke cikin duniya idan taka in ya ji tsoron Allah baƙin duniya in suka ji tsoron Allah, ai su ta kallabe in rukabu, a inda abin nan tawagar matafiya ta sauka, to shi ne daraja ne, abin da yake nufi kenan. Yace abin da yake malamai masu karfi wannan baituka suke cewa abin da yake nufi musamman wannan baiti na biyu fa ajabtuhum inna al-ghariba idza taka haythu takalla bihi rukabu yake cewa ai idan ka je gari a matsayinka na bako ai ba komai na garin da ka sa masu ido ba ka zo shigowa wani gari sai ka ga wata kwalbatansa ta fashi sai mai ruwanka ba garinku ba ne shi ne ka shiga ta inda ka zauna wanda kwalbatin sai ya laye a gyara ne ya kamata a yi wata ƙungiyar gyaran kwalbati ba a rubuta waye kansila mai ruwanka garinku ne kada Allah ya sa su gyara sai dai ka sami da za ka raba ka fito ka ta kafar rigar ka ta lalace ko kuma ka je wani gari ka ce hidindimun su ka ce kai zan dawo garin nan mun taya garin kuma na da irin shi in ka kiyaye wannan hidindimin su karka tsawa masa baki shikenan ka huta waccan kalmar ta ubadiru karkashin abu na uku da yace wa alimtu anna al-mauta yatini bagda wa ana ubadiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da cikin wasu shahararrun hadisai guda uku akwai guda biyu da ke cikin sahihu muslim hadisi abi huraira na mai lamba da biyu da ashirin da takwas wanda annabi yake cewa fatihu bil a'mali fitanan ya jama'a ku yi gaggawar aikata ayyukan alkhairi kafin yankunan fitintunu su mamaye ku ka kitsa illailil muslim fitinan nan za ta zo da kasan yankin dare mai duhu yusbihu rajulu mu'mina mutum zai wayi gari cikin mu'mine a gaban Allah wa yumti kafira amma kafin yamma ya zama arni da zai mutu dan wuta ne zalla wa yumsi mu'mina aw yumsi mu'mina ko kuma ya wayi gari da ya kai yamma da imani wa yusbihu kafira kafin gari ya waye a je sallar asuba ya zama kafiri saboda bikin tunun duniya sun yawa ya bi udinahu bi ardin min ad-dunya yana sayar da addini shi da dan wani abu na duniya dan abu kadan za a bashi ɗan abu kaɗan kuma ga sanan muna gani a social media ta ita abdul dina ai kamar wanda wani mai hikima ke dan za ka halaka ka halaka da girma wani ya ce to yana so ya baka tallar kamar da shi Allah in za ka kafirta ne ka kafirta da kauri sai ka bashi farashi mai yawa amma ni ko maka dubu ashirin ya ce to dubu sha tara ta yin iska dubu biyar da ɗari biyar na kunin da za a manna a'a to kai nawa ne naka a cikin dubu ashirin da ɗari biyar ba in ba ka manna miki ita ma zai faɗa me za a yi da ita ce ɗari biyar kuma in ko bai manna fostar ba to a manna da ka sai talafin da ita kai kuma za mu haɗe a gaba ala kai dabo ga harawa da ta wani rabu ba za ka rena ma mayo ba wannan abu fa lahira ta zan siyar gaba ɗaya don nasararsa za ka ni zan sa farashi kuma da dala za ka biya ni ko da fam to annabi yake cewa mai gaggawa kafin fitina wallahi ta zo ta hana mu ayyuka fitina na nan za ga ta zo sai ta hana mutum sakat ka wannan hadisi ta zo da bade ana san mubadara kai maza maza da aikin alkhairin da ka san za ka iya yi yau kar ka jira ka ce sai gobe wannan hadisi ne na sayyidina abi hurairah imam muslim ya fitar da shi lamba 328 akwai wani hadisin da annabi ya ce ba da rubin amali sitta ku yi gaggawar aikata ayyukan alkhairi kafin wasu masifu biyar su zo ma duniyar nan annabi ya ce akwai ad-dajjal fitowar dajjal akwai abdukhan wani hayaki da zai fito ya kora mutane kiyama da karfin tsiya wa dabbatul ardi da wata kuma dabba ta kasa إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فالنبي يقول كاتم دابة أن تفتوه شريعة وطلوع الشمس من مغربها في غزاوة الخير كاترانا تقولوا لغا مفادرتا وأمر العامة sannan ku yi gaggawar alkhairi kafin masifa ga nagari ta zo ta hana ku ibada yanzu za ka ga neman abinci ya hana wasu ibada neman abinci ya hana wasu nasuwa a ibada neman abinci ya sa wasu na ƙarya to kafin neman abinci ya hana ka ibada to ka yi ibada wanda ba su yi aure ba kaga yanzu za su iya kwana ma a masallaci ko za su iya cinye weekend ba abin da ya dame su yadda biyar ɗin shi shi kenan zai ci so har da raguwar hamsin ɗari da hamsin ruwa kuma ga na bohol nan kuma na kowa ne cika kofi ya shanye ya cika ya shanye wajen Allah min almani kenan ba ma magidanci ba to kaga shi abu amma ya zo sai kuma annabi ya ce abu na shida wa wayyisatil wa wayyisati ahli da kuma hidima ta musamman da za ta iya tsayi hana da yake kun fi ibada akwai hidimar da za ta zo ta rufe ka yanzu akwai da in kace a zo a ga littafin ahalari kyauta amma kullum bayan magariba za mu rika karatu banda juma'a banda alhamis da juma'a wani ba zai iya zuwa ba to rana cewa an sa mai rauta rana sai ga gaban shi ya bashi katifa nawa kushin nawa shi kenan sai ya zama ana awwalu ma yajibu alal mukallafi yana zama mukallaf din nan shi kan bai ga ana fassarawa daidai ba to kafin hidimar iyalai ka danne ka to ka yi abin da ya kamata ka yi wanda in ta danne ka ba za ka iya ba to su ne annabi yake ne wannan hadisin alimar musulun shi ma ya sake fitar da shi a lambar hadisi dubu bakwai da ɗari biyar da tamanin da biyar can ƙarshe ƙarshen hadisin kenan ba kuma wannan kalmar ta bade annabi ya taɓa yayi amfani da ita a wani hadisi da mana albani ya inganta shi su imam dara kokoni da sauran sun fitar da shi annabi yake cewa badihu bil a'mali khisalan sitta ya jama'a ku yi gaggawar aikin alkhairi kafin wasu al'amura guda shida su faru wa'annan al'amuran guda shida matukar sun faru zai wuya bawa ya iya samun natsuwar da zai bautawa Allah sai dai Allah rufa asiri kawai abu na farko annabi ce imaratu sufaha kai maza kai aikin alkhairi kafin wawaye su zama shugabanni mulkin wawaye sai annabi ya fassara mulkin wawaye sune waɗanda la yahtaju ne bi hadi ba abin da ya dane su da shari'a ta shugabanni ne bayina suke mulka a duniya ta suke mulkin su ma ni na yi su amma an kawo musu maganar Allah sai su zage ka ba wuce wannan su ne wawaye kafin su karɓa gwamnati malam kabautawa ne amma wani ma an haife shi suna mulki ne sai kulu su fa hawo minan nas su ne waɗanda wala yasallu ne bi sunnati annabi ya ce kafin wawaye su karɓa mulki kabautawa Allah in demokaradiyya galiba ya daga wawaye ne sai ka biya zauna yana barin zance malam kamar ma ba a haife shi ba ko kuma kamar an yi hadarin jirgin sama da shi ya sha da gyar al'ummar ka babu tsaro ko sai ga wani ya fito ya ce tsaro har yi wa 'yan kasar nan yawa akwai wanda ya fito ne mulki ya yi da ya juya kujerar shi yake cewa shi jihar shi ba talaka kwata-kwata dukiya ma tana nan a tare an rasa wanda za a ba an shelar da 'yan kasa 'yan jiha kowa ne so ya zo ya karba da jari da waye kuma ya mirtisi abin ba wawa ba akwai gwamnan jihar da ciwon kwaɗi ya shiga kwaɗin da annabi ya ce a haramun ne mu kashe akwai wanda ya shiga ciwon matsatsaku ita ya rufa an tada kai ko kogi ba yan jihar shi na buƙatar irin shinkafa suna buƙatar taki yuriya da kamfa da irin tarihudin da kabeji a sassauta musu suna buƙatar dam suna buƙatar titi suna buƙatar asibiti amma ya shiga cizon kunama wai wai wai 25 liters ana sai miliyan ashirin da biyar ba masu za ga imaratu sufa akwai gonar da aka kama budurwar shi sai awon gaba da sama da biliyan biyar kudin jiha sai mashi wayo da tura mai banju ne ko jiya ne kawai ya bugu shikenan duk masu wani kin suna da irin wannan ko ya je wata jiha wata kasa ya ga ci gaba ya ga waye in ya dawo ba zai alkinta na wurin ba sai ƙarya sai neman ‘yan mata sai waye sai waye abubuwa kala-kala sai maratu sufa na da ce kafin gwamnati kafin mulki ya koma hannun wawaye wallahi kai gaggauta samun rike wata gaba ta bautar Allah da za ka mutu da ita annabi ya ce abu na biyu wa kasaratu shurat ku bauta wa Allah kafin jami'an tsaro su yawa ai suka yawa matsala ne kenan in suka yi yawa me yasa suka yi yawa laifuka sun yawa me yasa laifuka suka yi yawa ba a yi kirkirar Allah kuma har yanzu ba a yi kirkirar Allah kaga nan laifi yayi yawa dibaiwar Allah da aka kashi anan marabar da abun abun da ban haushi kwarai da gaske ni na san ta hazuka ce a irinta a mata wanda na sani a tsawon rayuwa ta ba kai goma ba a irin wannan matar hazakar ta ta ma wuce duk yadda kai za ka suranta da natsuwa tun ba sai aure ba na tsakiya ce amma je da kawai daga cewa wai wai za ta saci yara yanzu duk wannan ba shi bane abin damuwa sai ga mutanen an kamo su in ba a yi sa'a ba gobe wanda zai ture ka a gidan mai sai an zuba miki a zuba maka kuma ya ci gudu saboda dokar mu ba a kisa kisan ana yi amma ta wata hanya ba ku yi da wani a nemo snipers masu kisa su kashe shi a yi ta bincike iska ka ji wani lauya ya zo mun haka report shafi dubu biyu da ɗari bakwai a ni da cewa kai kawai to a yi hukuncin Allah sai in ma kotu ta gama ta ce to wannan mutumin saboda ya yi kisan kai a kashe wai sai a ce sai gwamna ya sa gwamna fa wanda ba zai taɓa sawa ba dan me sai ya sa ba amsa hadda laifin mu ma mu haɗa kai mana da Allah kawai duniya nan da tashi mun ci rabon mu uban kowa mu haɗe a can kawai mana a yamutsa a ware wa kazul yawma ayyuhal mujrim ba za su bari goyen nan miyako ba gara mu tafi can a hade ba duk a duk zamu ya mu amma akwai wam tazu wam tazul yawma kan odar Allah almighty order presidential order ma ana mata gaggawa amma sai gwamna ya sa hannu ba gwamnan da zai sa akwai wata a kasa ya ci nanin ya ci kayan asham isha ba za ta yiwu ba nawa nawa aka karkashin aka yanke ma hukuncin kisan ba wani da ya sa hannu nan ka nan Kaduna muna da ire-iren Kano ma akwai ina ne akwai duk inda ka je akwai wata ma da ta yanka mijin ta kashe shi da shugaban kasa ya zo afuwa ba ba sunanta aka leƙa aka hango ba an yafe mata sai da aka yi ta ne aka mayar aka kire aka ce ta koma karga maki ka je ɗakin ta kaga ya fi gidanka kai da kake walwala intanet ɗin ta yafi naka ƙarfi tibin ta yafi naka network mai senso ne nata naka mai remote sai ka matsa kusa kana san duk dangwalawa ya ki wuce tanda ya yi hukin to kaga akwai damuwa gaskiya su fahau ba kasar su shugaba annabi ya ce da kaga jami'an tsaro ko 'yan sanda sun fara yawa to ka riga ka ka ta yi kuskure da baka wa aiki ba kafin su yawa na daidai suka yi yawa annabi ya ce sun fadi min ahalin na da lamara kuma wasu dangi biyu na yan wuta an yi su a zamani na a ba za a yi su a nan gaba amma ni ba a yi su a zamani na ba da gaske akwai jami'an da ke raka jami'an gwamnati jami'an tsaron da ke raka jami'an gwamnati ko kai waye za su yi maka banna in amma shi kake su tula maka bulala kai Allah ya su kara maka wani Allah ka san wanda ke cikin motar kake ce mashi Allah ya isa shi ba a ce mashi Allah ya isa in kana da fikihu sai kai azumi in suka zo ka ga ai ta takura mutane yasa har da mamaki wai zai ga wani wai abin nan masarar shi za ta faci amma ya tafi ganin wani babba a jera ko a gefe ya fito a tura ka kwalbaci kai targaɗe a ba ku kuɗi ku raba ka samu ɗari uku da tamanin a ba ka haƙuri ɗari uku da tamanin da biyar biyar ne to kaga babu canji ka sadu da mai rabo mai takawa kenan ma ko ka zo mai mai gyaran targaɗe ya maka dubu sai ka yi ciwo a ce maka Allah ya kara ka ce ba a da imani ka zama lafi da iri wa lafin da iri to annabi ya ce da ka ga jami'an tsaro sun yawa ya kamata ka yi aikin Allah kafin su yawaita na uku annabi ce wa qadiyatur rahim yanke zumunci badiru bil a'mali qitalan sidda ka riga yanke zumunci faruwa zumunci ga duwe ne da kara lalacewa inda yanzu ka maru dan wani gida yan gidan za su iya cika kwar gidan ku su hamsin sun zo faɗan kara dan uwansu amma idan ya mutu ba za su iya biyan madanshi kuɗin islamiyya ɗari biyu da hamsin a ta su wayannan da suka ce mu ba za mu yadda ba a taɓa mana ɗan uwa mu family ne ɗaya a dunkule ɗari biyu da hamsin za su yi biya ba amma wani kuma za ka hango shi abin bai shayi in ka sa dogon kyamara hakan zai burge ka irin wanda ake na babban hotel to kaga yanzu ke na zumuncin oke zumuncin kawai na fatar baki ne in yana da rai da ya mutu kuma kuma kun kashe zumuncin to kafin zumunci ya yanke ya lalace ka bauta wa Allah sannan sai bai'ul hukum annabi yace kai gaggawar aikata ayyukan da'a kafin a fara sai da mukamai kafin a fara sai da mukami ina ga kowa ya san ana yin appointment ana sayarwa duk wannan wuyar aikin dunkule ka je kashar sayarwa ni dai karka zo kula ban sai da ake sayarwa ba amma dai ana sayarwa da kudin ka sai ga an sayar maka akwai akwai wanda muke magana yake ban labari shi ma an mashi sai sai ji wanda yake da shi arziki ne kana ya je Abuja wani babban ofis sai wani ya kira shi ba kana tare da wani bai ce yana tare da wani rabulwa ne yace a aiko akwai wani directorship wata ma'aikata ce za a naɗa mata darakta wata take da shi na ɗaruruwan miliyoyi idan kana so ka kawo takardunka za mu tsaya za a naɗa ka amma duk abin da ya shigo kana da ɗaya muna da wasu biyu bisa uku kenan su suna da kashi talatin da kashi sittin da biyar kai kana da talatin ya ce baya har nan sai da suka biyo shi zariya suka yi ta kiran ke zo ya karba su za su je sama sai a zugo budget da a ciko shi sai su biyo ka sai ka ba su nasu sai ka ba su nasu kamar windan na yanzu sai a ce to windan ofishin darakta gilas din ya fashe amma dai an yi budget za a siyo shi miliyan hamsin sai a turo kuɗin miliyan hamsin sai su karɓa talatin sai kuma ka riƙe goma a siyo shi da miliyan biyu miliyan biyu kuma haka za a rubuta haka za a rubuta akwai wani get da aka taɓa cewa za a yi ni na da san irin get ɗin nan da in ka zo shiga zai gwada jininka da shugarka da zazzaɓinka da malariyarka zai saka maka rikon ɗaya wanda a yi security nan ke ba rahoton da a miƙa mai ga rahoton lafiyar ka ne kuɗin da aka faɗa har a jarida irin da ana mita to yam yam yam kuɗin da da yake manya suka yi ta zauna to a sai baibul hukum ana sai da hukunci yayin da za mu taru duk da muke ga wanda muke so ba dole bane ya ci ba dole bane ya ci bai ma da kuɗin siyan ko tun a nan meye na sai da fom shugabancin da yake masifa ne meye na sai da fom meye na sai da fom sojoji zai iya yaran mu sojoji da ke shiga soja da ake kai su dazukan birnin ba da kankara da sandisa me yasa ba a siyarwa shi to da karshen akwai fom da mutuwa shi kyauta ne ko free of charge kuma da yake muku sai ka siya ka kira wannan lambar amma kuma aiki a ofis ne AC shi kuma sai ka siya babban mukami sai a ce sai ka siya ma za na kawo ma za lana annabi ya ce da kaga an fara sayi da hukunci to shi kenan sannan wasu hafafan biddani abu na biyar na biyar annabi ya ce da kaga an fara wulakanta jini rai bai da kima a kashe mutum an kashe banza ya tashi a tarihi annabi ya ce wallahi kafin rai ya zama banza ka fara shiri sai annabi ya ce wa nashwin yattakhiduna alqur'ana mazamira kai maza kai aikin kirki kafin a fara samun wasu matasan yara yattakhiduna alqur'ana mazamira da suke rikar qur'ani a matsayin kawai dan arera ba abin da ya shafe su da aiki da qur'ani amma ya suke iya karantawa rauba yukashimuna rajula za ku ga mutane suna gabatar da wani limani cikin waɗannan yara laisa bi afqahuhum bai fi su fiqihu ba yara wala alami bai fi su ilimi ba ma yukaddimunahu ba abin da yasa suke gabatar da shi face sai dan ya rera musu karatu ce wannan da yana ce ah sai rigo da ke zakin murya amma yana gamawa ka kira shi sai sha biyun dare kana yana ce ka san kulab din yau za su buga a America World Cup ka san Afirka saura kasashe kaza su garai haka za ka wani alaran man da lissafi kamar yana ce maka ai daga amfani sai tauba haka za yana ta lissafi kuma za ka ga wannan bugawar da za a yi in muka yi duro wai suka yi duro kuma kafafun shi ma tuni sun yi duro da abu ce ba a dama tuni sun yi duro in muka yi duro to za mu haɗu da kasa kaza kenan amma in muka ci kuma za mu tsallaka zuwa zagaye na ƙasashe kaza wai wasu wai an ci wata ƙasa suna ta kuka a da yan Najeriya da an tafi yan siyasa mu duk sun tafi musu wai na TV wai bai burge su ai ni da gwamnati ne duk wanda ke zuwa kallon kwallon nan da board da FIFA sun ce to a bada yan kwallo su nan baya daga rajja aka suka je shi suka shiga filin aka ci su hamsin ba mu kuɗa aka buga su a dare ba su kara zuwa kallon kwallo abinda ba haka iya mutu ne na ban sha'awa wallahi sai sa ba fulata ni da ya shigo binni daga ƙauye ba wallahi da yan binni basira ya ga suna kamin guda ɗaya ya ce wai wancan abin tsada gare ta zai ba wani tsada ta duk kowa sai tashi wani a daina faɗa tana sayan ta ka saka a kwata kai ta bi in ka gaji ka sa mata ka kada ga gida bai ma gaji wallahi ya burge ni hikima ce sosai wallahi wa'annan su ne abin da annabi ya ce lallai mu yi mubadarar su kana alaikum salam eh duk sun faru ko to sai a ƙara ayyukan alkhairi tunda da yace annabi ya ba mu shawara ne da kafin su faru mana mu riga su amma in sun faru me ake yi ka yi ƙoƙari ka fi maka tasiri wajen su hana ka bautar Allah. Su duka yanke zumunci kare maka tasiri. Da in ka ga dangi na maka wala-wala ka dawo ka tara hankalinka ka ɗauka za ka iya rayuwa tun da dai da Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin mahaifiyar ko shekara shida mahaifiyar shekara takwas kakan shi ya rasu. an aiko shi da manzanci shekara bakwai zuwa goma mariki shirin haka haka ya sa Allah ya tabbatar ya ce wa waje da ka ya kima ba'awa ya same ka maraya ba ka da kowa Allah ya kawo ka a jikin shi ya kula da kai ya sa wancan hadisin bai inganta ba ta nahiyar riwaya addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ta bangaren isnadi bai inganta ba kwata-kwata amma ta bangaren ma'ana ibn hajar ibn taymiya da sauran wasu malamai suka ce ta bangaren ma'ana magana ce ne kyau Allah shi ya rena annabi to kuma har yanzu mu ma muka koma gare shi zai rene mu saboda ka duba salon zancen alam yajidka yatima ya rasulullah shi Allah bai same ka maraya ba fa'awa bai ce fa'awa ka ba da ya ce fa'awa ka to da shi kadai zai kula da shi amma sai ya saki abun ba kai ne sai ce fa'awa fa'awa man fa'awaka thumma man fa'awanaka thumma man fa'awalika duk wanda ya rike Allah to shi ma yanzu zai shiga cikin wancan fa'awa da Allah ya tattaro mutum sai ya kula da shi kada wani abubuwan sai mutum tasiri yanzu maganganun da Obasanjo ya faɗa ai sun ishi mutum darasi shekara tasa'in da hudu a kalandar Bature wanda yin ana musulunci ne na tabbatar ya kai casa'in da bakwai zuwa casa'in da takwas amma ka duba yadda yake faɗi wai da ya yi tsammanin yau da kullum yau da kullum faɗuwa rana ƙarewar mako ƙarewar wata wai su ne matakan da ake bi a kai ga rayuwa amma yanzu daga baya ya fahimci cewa ashe waɗancan yau da kullum din su ne rayuwa kenan ba ka da komai a gaba da za ka cimmawa wannan yau da kullum da ita kaɗai kake da ita da kan shi yake faɗa ce ya ta daga cikin hedin din da ya rubuta yake cewa zinariya ba abinci ba ce ya tara dukiya amma dan ya mika hannu zai tafi lafiya ba ta biyo ba ya kai tsoho da musulunta kai amma wannan labarin duk ba zai maka amfani ba dan tun kafin ka faɗa annabi duk ya faɗe shi mu duk mun san da shi idan ma ta kuna adama in ka samu rubuta min salatin a dabbai a bar hotunan ka dai kwandala kwandala wani kan dai gaba ce Allah ya isa yanzu yan fansho za su yafe mace ne za su yafe ma'aikata za su yafe ni ba za su yafe ba biliyan sha biyar ta wutar lantarki tana ina ba bayani ba kuɗin ko an tuban ma akwai rigima amma dai da za a tuba akalla za a samu sauki sai a yi ya zama da hisabin internally za a yi amma yanzu ba external hisabi za a yi mai kazan kuma ko masu jaraba sun ji tsoron external eh dan waje in ya zo in dai ba za a siye shi ba yana da wuyar sha'ani gama ya ce ya kama ku kama ka duba yadda ya faɗi maganganu wani abu ya ce ya tsaya mashi a rai wata na ƴar shi ta kira shi ta ce ya zo lambun su ya ga kwari kwarinta da take kiwo kawai ya ce mata bai da lokaci aiki shi ma'aikaci ya ce da ma za a da zai iya komawa baya wannan abin ya fi damun shi kuma ni da muna kusa zan ce a'a sai kuma yan ƙasa dan kai da dai kaya a soja kaya a baro hula layi biyu kenan za a kafa layi biyu masu hanci da a hudo ta nan ina da kyar ta soja a hudo ta nan ina da kyar ta farar hula ko matsalar waɗanda yawa a soja fiye da rabin su ba su bane a na farar hular kiftin fa da yawa kiftin da yawa mai sallah ma bala ya sai mace balantana kuma Allah bila yin salli kama dai maganganun shi akwai jamsa sosan gaske kana Abdullahi ibn al-Mubarak Abdullahi dan Mubarak wanda ya rufe hijira da shekara 181 yayi wata magana yake ta ya ibn Adam ya kai dan Adam idda idda lil akhirah kai tattalin lahira wa ati'i Allah bi qadari hajatika ilai kuma kai wa Allah da'a gwargwadon bukatuwarka gare shi kana son Allah ya baka lafiya sai da bukatar da'a kana so ya baka arziki kana da bukatar da'a amma in baka jiran lafiyar Allah to da'ar da ake wa Allah dan ya bada lafiya kai zaka iya bari ya ba fi ta sallah ana fa sallah ne da a gafarta mutane zunubai su wani ya ce mana sai sa za ka yan hakika ba sa yi ba ga suke wulakanci da sallar ba jiyar da aka kama a kano ne ko jigawa ana sallar sun kalli yamma sai ya ce shi daya shi dan hakika ne amma dai kuma yana bin shari'a saboda mafi yawan garin su shari'a ake yi mana shi dan zandakar hakika ce irin ta dariƙar sufayi mazhabar faila amma dai tun da garinsu da yawa musulmi ne yana musulunci ɗaya kuma ya ce shi mabiyin shehu zan inyas ne da kuma shehu tijjani duk da yadda rigar sun fito suna da cewa su samu in yaran kawai suna so su bata musu suna wani bawawa haka na gafi yana faɗi to amma kaga daga baya sai ga ɗan anji daga awai jihar nasarawa ya fito yana musu martani ya ce duk ɗan ɗariƙar da ya ce mazhabin hakika in an ce mazhabin hakika shine mazhabin da ke tabbatar da cewa komai Allah ne kuma kowa ma Allah ne duk wanda ya ce ba a ɗariƙa yake ba dan an ce yana kalubalen da shi ya fito mu tattauna munafukan banza makaryata duk wanda ya da hakika za ka daga ɗariƙa yi shi ne ka da komai Allah ne ana min ahawa wa min ahawa ana komai kawai Allah ne zaka ji an ce in kai kaza kai kaza fala tara illa huwa ba wanda zaka ta gani sai shi shi wa shi Allah dan an kaga shi baya koyewa yace su kuna ce mana mahaukata gaskiyar muke faɗi ba wani hauka gaskiyar muke faɗi haka da yanzu suna wata waka shi ma Allah ne sai wannan mu dan anti shi ma ba shi ma Allah ne ta bar wanda yake ita ma Allah ce asalin addini kenan to su ma ran shine suke dabbakawa suke kokarin nuna cewa eh to bari dai ka ga sallar ma ba ta yi ba sai ce ka yi wa Allah da'a gwargwadon bukatar ka gare shi mu musulmi komai na rayuwar duniya da lahira abun Allah muke da bukata to kenan duka rayuwar mu ta zama da'a ga Allah yace wa abdi billah ya dan uwa ka je kai ta fusa ta Allah kai ta yi wa Allah abin da bai so bi kadari sabrika ala nari da gwargwadon yadda kake ga zaka iya hakuri a wuta kana bayan aka saka ka aure zaka yi shekara uku kafin ka fara raki da zaka yi barin sallah ta shekara uku ka dan huta mu dai bata dame ba dama a ma na yi sallah ba abin da yake yi ai ba wani wahala sai ce gwargwadon yadda zaka iya hakuri da wuta to gwargwadon yadda zaka iya sabawa Allah in ko ka san ba za ka iya hakuri da azabar wuta ba daidai da sakan daya kai karka saba ma Allah ko so daya ya ce subhanaka rabbana sarki ya tabbata gare ka ya ubangijin mu la nusi sana'an alai Allah ba ma iya kiyaye yabo ko ƙididdige yabo a gare ka mutum ba zai iya la tuhusa ko la nuhusi ne na yasa ko la nuhusi ne la nuhusi ne tunda wannan wannan ya hutun ya kama ta dubu to sai dai zama nuhusi amma in aka kira dubu zai zama nuhusa ko nuhusa nuhusa ma ba zai ba da ma'ana ba to la nuhusi sana'an alaika Allah ba ma iya kaiwa makura ga yaba maka Allah ba za mu iya ba yasa annabi yake ta anta kama asnaita ala nafsika shine ya hakaito ana anta kama asnaita ala nafsik ya Allah kana nan kamar yadda ka yabi kanka nubusika bi jahalina ya Allah gashi muna ta saba maka saboda jahilcin mu mun kasa gane waye kai wa ta'afu bi rahmatika amma kana mana afwa da dimbin rahamarka Allah saboda rahamar shi muna saba mushi yana yafe mana hadal fudail ibn iyad ga fudail dan iyaduna sati biyu mun faɗe shi ya rufe hijira da shekara ɗari da tamanin da bakwai. Yusawwiru halal mu'mini fi hadhihi dar yana suranta mana yana siffanta mana halin da mumini ke tsintar kanshi a wannan rayuwar duniya. Mene Fudailu ya faɗa bi kaulihi da maganar shi al-mu'minu fi duniya shi fa mumini a duniya mahamumun hazinin kullum cikin damuwa yake cikin bakin ciki yake in dai kana da imani kuma duniyar ma irin Najeriya kullum sai kai bakin ciki sai kai hawaye karanci na ciki ga rashin daidai rashin kyautawa ba ta kaje wajen shugabanni ba har nan ƙasa har nan ƙasa kai wata maganar kawai ka sai ka fahimci wani matsayin da aka nufa ba ya ce hammuhu damuwar shi marmatu jihadi abin da yake nufi da marma a nan shi ne gyara islam mana damuwar mumini a kodayaushe ka same shi shi ne marmatu jihadi gyara guzurin shi in an ce tajihi tattali jihad abin da aka tattala to kowane mu muna kan hanya ne domin zuwa lahira babban burin mumini ya ga ya zai yi guzirin aikin sa'a ya zai karanta ayyukan sa'o to shi ne hammu marmatu jihadi babbar himmar shi gyara guzirin shi wa man kana fi duniya kazalika wanda ya zama haka a duniya fala hamma da hu illa tazawwuda bai da wani buri face yin guziri bimarin faɗuhu da abin da zai amfane shi inda la'audi ila watsanihi lokacin komawa zuwa garin shi garin shi shine lahira da haka fala nan kuma ya bada misali ne da nan duniya idan a nan duniya ne mutum ya je wani gari ba kwanta bai da buri irin ya samu gudurin komawa da tsarabar da zai kai wa iyali ko da kudin mota a yalwace kila ma ya ce zai nema vip kila ma ya ce jirgin sama zai nema fala yuna mutum ba zai rika gogoriyo ba ga ahalan baladi jama'ar wannan garin allazi huwa garibun bainahu wanda shi ba ko ne ba tsakanin su bi istihin wajen mukaman wajen daukaka da zaka ji wani gari baka ce zan muku kansila za ku yadda me ruwanka zan muku mai anguwa me ruwanka me ruwanka garin su ne ba ko ma na ku za ga duk mai hankali kai da ma an ga mutum ya fara irin wannan abu sai gana ta to yana ga mun shigo Kaduna mu biya sakatare wani ya danta ya ce wala ya jazaku min az-zulli indahu ba zai damu da kaskanci da ke wajen su ba su zai shafa su zai kare a kan su sai kawo waɗansu baituka waɗannan baitukan wasu malamai suna cewa Ali dan Abi Talib ne ya faɗe su Ali dan Abi Talib shi ne yake cewa inna mad-dunya fanahu laysa lid-dunya inna mad-dunya ka baitin nasajat kula an kabutu ce wala kan yakfi ka minha ayyuha talibu kutu wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu innan bai tuka kuɗa haka suka fi shahara ita inna ma duniya fanawo wannan duniyar ba kalara ce ba wata na kwatsam za ka ji ba ta an gama sai dai mun je lahira a rika lissafi to wani lokaci ko in ka hararo an shiga aljanna hirar yan aljanna kawai ɗanɗanon da daɗi gare shi yanzu ma da irin wannan munamunar da ake a ƙasar na ake ran lahira za mu zauna mu hirar da mu kira babban oga ya mana bayani tsawon ɗaukar ha ai mana da daɗi ai ha abin nan sai na tambaye shi ya aka yi da shi kai ma kana da abin nan da za ka tambaya kuma lahira ba mantuwa za mu ta tuno abubuwan duniya an yi shi tsakar dare a ɓoye an yaudare mu an mana yi so shigo ba dargi ina wakala sawaba za a yi mana bayani ya ce inna ma duniya fana duniya nan karara ce laisa da duniya kubu babu dawwama babu tabbata ga wannan duniyar inna ma duniya kamar ce ita duniyar nan ba kamar wani gida ne na sajid kula an ka hutu da giza-giza ya saka wa inna awhanan buyuti da baitul ankabuti da kan ya mafi raunin gida a duniya shine gidan giza-gizo an ce yana da rauni kada ne na daya mafi yawan gidajen da muke zaune a duniya maza suka gina amma gidan giza-giza mace ta gina namijin giza-giza bai iya saka gida ba kwata-kwata bai iya ba yasa idan suka yi suka yi barbara ta samu ciki sai kwan ya zo suka zauna kafin ta kyankyashe sai ta kashe shi so ɗaya yake haihuwa dama gidan kuma ba na shi bane tana kyankyashe ayan kuma shi ma gidan ya tashi yi a zahirin gidan gizo gizo rauni gare shi rana ɗaya sai ta biya tana gama tsakawa wani kawai dai dan zo wuce ne da gefen riga kawai sai ka share shi kai ko magani ta ba kai ba saboda tsabar rauni gida guda ne da ahali ka share da hannun riga amma baka ta alama ba wa ina wahalar buyuti to duniya gara gidan gizo gizo gara gidan gizo gizo shine a ci gaban bai cikin wanda bai kawo anan da yake ta wala kad yakfika minha yace akara maka da ya ishe ka fa a wannan duniyar ayyuha talibu ya kai mai neman duniya kutu abincin zaka ta ishe ka kuma kowa kake faɗa da shi a duniyar nan in dai kana nufa sai ka samu abin da za ka ci wani ma faɗan ke kawo abincin ku eh kai kudin kudin kudin kudin ya kira ka ya kai ba ka ke da su ba ka yi digiri da su ga wannan jara zakin ma ya kawo abinci rigima ma ta kawo abincin ya ce to wajen abinci ake mu rigima ba yanzu shi wa ba sanjo kaga abinci dai kam an gama samu amma kuma ina amfanin su shi yanzu mata an kai matsayin sai dai a faɗi irin su farau-farau irin suwaye irin suwaye likitoci sun baibaye shi da ƙur'anansu kuma dole kuma cikka ba za a hana wata na lagani a jarida tsohon shugaban ƙasa ya wuce sai kuma tarihin iska ɗan da na shiga ya ce a sauke tuta one minute silence a ɗanki mashi shuru na minti ɗaya saboda yayi mala ya maka shirin minti ɗaya mala ya kusa da ke mutum na awa goma bai na faɗi shirin awa ɗaya ai ku banni kawai ko kuma ce a sassauta cuta sai garin da na an yi kasa da cutoci an yi kasa kasa da cutoci a mutuwar ma irin waɗannan ne kuma sai wata masifar da a ce to shi kenan a fito da kuɗi za a ta'aziyya sai ka ji kayan aiki a jirgi ma za a aikata za a aika za ne shi kenan to a za a sai littafin ma rubuta ta'aziyya ya zo wani katon littafi bilan domin kar maka wani hankali shi ma yake ne baka rubuta ba da cewa wanda baka cike ne ba ila automatic ne ko electronic to ya ce dai duk ya kai mai neman duniya ko lolon fa abin da kake nema abinci ne ina maka albishar kana da shi a gun Allah ya ce wala amri hankali ne ina rantsuwa nan ba da dadewa ba kullum man fiha ya mutu duk wanda ke duniyar nan zai mutu aka ko da rasuwar Ali na Abi Talib yanzu shekara ɗaya da ɗari hudu da bakwai. Shekara ta arba'in da ɗaya aka yi mashi kisan gilla, amma tun wancan lokacin ke cewa kullu man fi hayan wani amri an kalilin kullu man fi hayan wanda ke ciki nan ba da daɗewa ba za ka ji ya wuce. Yana da kowane ne lokaci sai mu tashi maganar wahayi ibn al-walad ɗaya daga cikin malamai ne da alimamun aliman muslim ya rika riwaya daga gare su ya rasu hijira da shekara ɗari da da uku wani mutum ne mai zuhun da abin nan aliman bukari ya wuri riwaya daga gare shi za mu ji wani hadisi daga cikin hadisan shi Allah ya kai masa sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام